ma ya fi kuna abin da suka kirkira din dukkanin kayan tsafin nasu siga tana kayan tsafin nasu siga ta bi dukkan kowanne tana haɗe shi tana haɗe shi tana haɗe shi bacin ta gama haɗe shi din kuma ta yi kan fir'auna dan fir'auna yana nan ya zauna a fadarsa ga makarabansa an zo an cewai kunshi za a yi kuri macijin nan sai kansa an ce a fir'auna an ce sai da yi shekara 400 nan ko ciwon kai bai taɓa yi ba amma daga wannan shekarar a wannan lokacin uban ya fara jin ciwo ya fada jikinsa tukunna dan sun ce sai har gudawa sai da yi saboda tashin hankali da ya gani na'am fawqa alhaqu gaskiya kuma ta tabbata anan wa badala ma kanu ya amalu abinda suke aikatawa kuma na sihiri duk ya baci duk ta haɗiye wannan kayan sihirin nasu ita wannan mucijiyar wannan sandan tasa kuma ta kan fir'auna fir'auna ya dinga magiya ya dinga mayu annabi musa magiya akan cewa a janye masa wannan bala'i daga ba annan musa ya riƙe sannansa kuma sai ta koma sanda fagulibu shi kenan aka rinjaye su fir'auna da mutanensa hunalika a nan wankalabu sai suka juya sagiri na suna makaskanta na'am shi kenan aka jefar da su saharatu masu tsafi ma'ana suka faɗi sajidina halin kasance wasu masu sujjada sun ga gaskiya gaskiya ta bayyana sai suka faɗi suka ce mun yi imani da rabbil alamina da ubangijin talikai bayan sun ce rabbil alamina darkan annabi Musa da ta shi suke nufi domin akwai ɗan gumaka da shi fir'auna ya sa kowa yana da gumakansa ɗan gumaka ɗan ƙanana da ya sa aka sassaka kowa duk da gumakansu sai ce ta kuma ana rabu kuma la'ala wai sai ce wai shi ne ubangijinsu babba wayannan allolin naku ne yan ƙanana amma shi shi ne ubangijin babba to na da suka ce amanna da rabbil alamina mun yi imani da ubangijin talikai dan kan wani abu ya faɗo zuciya suka ce to ka sani fa rabbu musa wa haruna rabbul alamina din nan badali daga gare shi ubangijin nan na annabi musa da harun saboda abin da suka gani li ilmihim da anna ma shahaduhu min al asa la ta'atta bisihiri saboda abin da suka gani na sha'anin sandan sun san tsafi ba zai yi haka ba sun san yadda suka kware cikin tsafi sun san cewa ba abin da zai iya rinjiyar da wannan tsafin nasu in ba gaskiya ba na'am قد أنازل لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالبينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون نعم قال فرعون Fir'auna ya ce, "Amantum bihi yanzu kwa yi imani da annabi Musa? Yanzu da annabi Musa za ku yi imani tun kafin in yi muku izini?" tun kafin in muku izini in ce ku yi mani kuma ku yi mani shi inna hadha la makar yace wannan dai wani shiri ne kawai makartumu wani makirci ne ku shirya shi fil madinati a cikin garin masar haƙiƙa dama an shirya wani abu litukhriju min ha domin ku fita daga cikin ta litukhriju min ha ahalaha domin ku fitar da ahalinta min ha daga cikin ta fa sawfa ta'lamuna da sannan za ku ga abin da zan yi muku za ku ga abin da zan yi muku na'am wato an masa istidraji ne e ubangiji mutum ya shekara 800 a duniya 400 yana mulki yana ganin uwa ba zai mutu ba 400 kuma ko ciwo baya yi ga komai yana kasansa istidraji kenan yanzu yazo sai tarihi yanzu in kaje masar yana nan za ga gawarsa sai ka ɗauki sanda ma ka toke shi ba abin da ya sai yi za ka san Allah mata shi sa Allah ke ka irin wannan dan mi izina idan kai mai mulki ne ga fir'aun nan ya fi ka mulki idan kai mai salaha ne ma alkin alheri kake yi aikin alheri kake an yi manya manyan bayan Allah yanzu duk sun koma ga Allah sun kwanta idan kai ma lalatacce bane lalatacce ne an yi wanda su bika lalata sun koma ga Allah ko me kake in kai mai kuɗi ne mai arziki ne an yi su ɗan ƙaguna iya duk babu su sun mutu to kai ma nan Allah yana gaya mu da ne ka ji tsoron Allah yawwa mu kula yawwa ga fir'auna ya zo ya wuce ga yau adawa sun zo sun saba Allah halakar da su samudawa an halakar da su na'am
لو أطعن أيديكم وأرجلكم من خلال ثم لأصلبنكم أجمعين
yace lau qabda anna aydiyakum yace lallai wallahi zan yayyanke hannayenku zan yayyanke hannayenku wa arjulakum da kuma kafafuwanku min khilafin ta sabani in yanke kafar hagu sai yanki kafar dama haka zai dinga yi musu hannun dama kafar hagu kafar hagu hannun dama sun mala usalliban na sannan kuma zan tsire ku ajma'i na gabaki ɗayan ku na'am suka ce ah dan kai mana haka ai mu aƙiƙa mu ila rabbina mun kalmu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu in ma ka kashe mu oho dai komawa zamu zuwa ga Allah shi sa shi duk wanda yake tsafi dan ya kashe wani in ka kashe mutum ai ka tura shi zuwa ga rahama Allah ne kai kuma sai kai ta zama karka mutu kai ta zama karka mutu kai gadin duniya shi sa idan ka kashe wani ka kashe wani ba maki ma ka tura shi rahamar ubangiji kai kuma ka saurari taka mutuwan mana yasa ba a san kisa babu yana daga cikin manya-manyan kaba'iru da manzon Allah ya faɗa bayan kafircewa Allah tare Allah da wani abu a shirku yawa alƙatar kai shine kashe rai yawwa kashe rai babu kyau ba a san zubar da jini to aka fiye suka ce inna ila rabbuna mun kalibu mu masu koma ne zuwa ga ubangijinmu na'am yace wa matin in minna yace ai ba abin da kake ki daga gurin mu illa anaman na sai imanin mu ita an din masdariya ce illa kaununa amanna yawa ba abin da kake ki daga gurin mu illa face imanin mu yawa kuma ka ga duk mutumin da bai shi da kirki idan kaga ana kin wani na Allah to salahasa ake yi da zai dawo ya dinga banna kuma sai a zo ana son sa duk na Allah mutanen kirki bayan Allah da ake da za ga ana kin su mutanen zamanin su ba sa son su kasance wasu suna bin Allah ne da za su zo su ma shiga cikin zurin su sai kuma a zo ana wane kaga ana ta son sa to shi yasa na suka ce wa matin ilimin na illa anaman na ba abin da kake ki daga gurin mu illa face kasance imanin mu imanin mu kake ki ba mu ba da za mu zo gurin ka mu ajiye imanin sai ka so mu illa face imaninmu da ayata rabbina da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atna a yayin da ta zo mana rabbana suka ce to ubangijinmu afurd alaina sabran ubangiji ka zubo mana da hakuri yayin da fir'auna zai aikata abin da yayi alƙori ubangiji ka zubo mana da hakuri wata waffana musulmi na ubangiji karɓe mu muna musulmi in dai kamata kana musulmi dan ya kashe mu ai ba mu ba mu cutu ba ce wata wakwa na musulmi karɓe mu kana musulmi ala samun ma mutum na musulmi
وقال الملأ من قوم فرعون أتبع موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم
lokacin da aka yi wannan akwai wanda suke imani daga cikin ibdama an samu tsirari sun imani da annabi Musa to shine wa qala al mala'u min qawmi fir'auna manya manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna suka ce da fir'auna atazaru Musa yanzu ka kyare annabi Musa da shi da mutanensa su dinga yin barna a cikin ƙasa ta hanyar kiran mutanen da su dinga saba maka waya zaraka wa alahataka kai kuma ya barka yi watsi da kai da kai da iyayen gijinka wannan in kuma ke in ban da matu wa basira mutum ya gina aboki wushi wushi zai bautawa mutum ya yi abu da kansa ka sassaka abu wanda ya ga dama ka bal da shi in ka ga dama ka watsar da shi banda toshewar basira isa mala ina wani wayo ma ga kafiri ai duk kafiri a daina zaton wayewa ga kafiri yanzu irin kafiran na ai babu dusa dusa irin kafiri dusa duk ayoyin Allah da suke bayyana ga sama nan ga ƙasa nan ga ruwa na ayoyin Allah amma shi ya kafir cewa Allah ya ɗauko rubunci ya ce shi ne Allahnsa ai ba jahilci irin wannan da suka ce wai zaraka ya watsi da kai wa ala hataka da iyayen gijinka eh kala kenan yace fir'auna yace sanuqattula abana'ahum da sannu za mu karkashe ƴaƴayensu wanda aka haifa wa nastahi nisa'an kuma za mu wanzar da matansu kamar yadda muka yi musu a farko ai da a farko haka fir'aun ne musu da su mutanen suka bashi labari za a haifi wani wanda kuma shine sanadin tafiyar mulkin sa yasa aka dinga kashe mazaje aka dinga kashe mazaje ubangiji da yake shine mai uku sai aka dauko fir'auna aka kawo shi gidansa aka ce rene shi ma shi ya ne na annabi Musa kai aka ɗauko annabi musa aka kawo masa shi gidansa raino shi yare na annabi musa a gidansa to shi ne yanzu zai musu marra ta biyu kenan ya ce da sannu zan karkashe ƴaƴayenku kuma in wanzar da matayenku wa inna fawqahum qahirun ai musu marin masu mu masu rinjaye ne a burbushin su ai mun muna da iko na'am fa alubu zalika ya aikata hakan kuma yasa aka karkashe su kenan banu isa ya sa kai sa kai kuka gurin annabi musa annabi musa ya faɗa liƙaunihi da mutanensa ista'inu billahi ya ce to ku nemi taimako ga Allah da fir'auna ya ce zai karkashe su zai wanzar da matayensu su ma wanzar da sun zai aibotar da su zai sai ya ce ista'inu billah ku nemi taimako ga Allah kun ga nan alqur'ani ya nuna mana abin da zamu dinga yi idan bala'i ya zo ista'inu billahi a nemi taimako ga Allah yawa in an ga bala'i kamar halin da muke cikin asan ba tsaya za a yi kuma mai ta hira ba an yi kaza an yi kaza aiwa na kaza a ista'inu billahi mu nemi taimako ga Allah abinda alkur'ani nuna mana kenan idan aka sai in ka gaba a yayi ba to ba nemi taimako ga Allah bane amma in dai an yi tabarru'i an kaskan da kai ga ubangiji an kamun kafa da manzon Allah ubangiji sai ya dube mu da rahmaniyarsa sai kuma ya ce wasu biru sannan ku yi hakuri a satutus in dai an nemi taimako ga Allah kuma aka yi hakuri to za a ga yayiwa yawa amma in ba hakuri ba ba za a ga yayiwa ba a nemi taimako ga Allah a yi haƙuri isa ya ce istaƙinu billah ku nemi taimako ga Allah wasu biru kuma ku yi haƙuri a bisa cutarsu innal arba ita ƙasa lillahi ai ta Allah ce ƙasar da suke takama da ita ai ta Allah ce yursaha man yasha ubangiji yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa wala aqibatu karshe kuma lil muttaqin ta tabbata ga masu tsoron Allah ko da a farko kaga ita gaskiya ana kici kici kamar batta da kyan gani a karshe gaskiya ce take bayyana duk lamari in dai gaskiya ne a karshe shi yake tabbata kaga farko fir'aun ne yadda ya shekara da shekaru yana azabtar da banu isra'ila ana azabtar da su ana azabtar da su amma a haka daga ba kuma Allah ya zo tafi da shi shi lamarin Allah babu garaje na'am muje
قال عسي ربي أن يهلك عدوهم ويستخلفهم في الأرض فينظر كيف تعملون Na'am ƙadu suka ce uzina uzina min qabla an tatiyana ai daman an cuce mu an cutar da mu tun kafin ka zo mana tun kafin da ka zo mana da risala wa min ba'd ma ita na haka nan bayan ka zo mana shi ma an cutar da mu su banu isra'ila kenan kala yace asir rabbukum ya kusanta ubangiji ku an an yi hulika aduwakum ya halakar da makiyanku wa yastahalbukum fil ardi ya gadan muku ya gadar da ku a cikin ƙasa fa yanzura a duba kaifa ta amna ya ba ku aikata kuma ya kuma za ku aikata a cikin ta
ولقد من الثمرات لعلهم يتذكرون ubangiji yake cewa haƙiƙa mun riƙi su mutanen fir'auna bisinina da shekarun fari ubangiji ya jirbacin wannan duk da wannan abin da suke ba su imani ba shi fir'auna to ubangiji ya ce sai muka kama su kuma bisinina da shekarun fari suka aka jefa musu fari kuma wa naqasin min samarati ga kuma tawaye kayan itatuwa la'allahu yazakkaruna ko cewa su tabbas za su azantu su imani su gane ubangiji
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه قال إنما قالوا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون fa'iza ja a tuhumul hasanatu idan wani abu mai kyau ya zo musu kamar wata yalwa ko kaka ko aka samu wani samu wani yalwa ya zo musu ƙalula na haziyi sai ce ai dama mun cancanta ai mana haka eh ai saboda mu ne aka yi mana haka ai mun cancanta haka haka suke cewa walam yashkuru alaiha ba sa gode wa Allah akanta wa in tusibhum sayyi'atun amma in aka same su kuma da wani bala'i ko wani tashin hankali ko kuma wata jarraba kamar rashin mus- rashin ruwa haka ko wani fari ya tsaye rubi Musa sai su canfafin annan Musa kace ai saboda annan Musa ne sai su canfa ai saboda yasa ba a san canfi yawa za ga ahalin layi ba sa canfi ko idan misali da kana da arziki daga baya arzikin ya tafi kace ai saboda wane ne ko kuma matar da nake tare da ita ne a gurin dai addini babu wannan yawwa sai kuma wani abin da a gurin addini babu duk abin da gani Allah ne yawwa shi yasa kaga can hadisi manzo Allah yake ce ma la adawa wala diyarata wala safara ma'ana la adawa babu infection dan kana tare da abu in na na da kai a cikin dauka ba su da laraba suna yin wannan su dinga su dinga wannan cantin yawwa wala diyarata babu canti wala safara safara kuma wani tsuntsu ne idan mutum su da can can jahiliya idan idan idan wannan tsuntsun ya fado a gidanka to sai a canfa ka da wani abu manzo Allah zai ce la safara babu wannan to haka suke ya tsayyuru bi Musa idan sun ga wani abu ya wani kamar wani mummunan abu ya same su sai su canfa abin da annabi Musa ya saboda yana cikin mu ne wa man ma'ahu da wanda suke tare da annabi Musa ala ubangiji yake na am saurara inna ma da'iruhum indallahi wannan camfin nasu indallahi ai yana gurin Allah Allah ne yake zuwa da shi ba wai saboda wani bane walakin na aksarum la ya'lamu sai dai da yawan su la ya'lamuna ban sani ba na'am وقالوا مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين duk wannan bayan an sun ga macijiyar nan tarin jayi masu sihirin nan amma duk da haka fir'aun da mutanensa ba su imani ba shi da suka ce da annabi Musa mahama ta tina bihi duk abin da ka zo mana da shi min ayatin na wata hujja litasahara na domin ka sirce mu da ita mu ba za mu imani wallahi ba za mu imani da kai ba kenan fada alaihim sai annabi Musa ya addu'a akan su kuwa mu je فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والسفائح والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين sai annan musa ya addu'a a kansu fa'ar sanna alaihimu tufana shi kenan sai aka sakan musu da ruwa ruwa ya dinga shiga gidajen su kibdawa mutanen fir'auna ruwa har makogaro duk inda ka zauna in ka je gida sai dai ba zama amma in ka zauna to ruwan nan zai shanye ka idan ka tashi kuma ruwa har makogaro haka suka zauna sai da suka yi sati a cikin haka yawwa tun daga asabar har zuwa wata asabar din suna cikin wannan bala'in duk inda ka je ruwa ne in ma ka gina gida ka toshe aka yi wani abu kana shiga tsirwa da tututun ruwan ne shigo ya zo shanye su kowa sai dai ya zauna yana tsaya kan sama ruwa na nema ya shanye shi in ka zauna kuma ruwan ya shanye ka suka zo gurin annabi Musa suka roƙe shi suka roƙe shi a yaye mana za mu imani za mu imani za mu saki banu Isra'ila suka tafi da su ubangiji sai janye wannan ruwan annan musa ya addu'a aka janye wannan ruwan suka koma dai kan kafircin su sai da aka samu wata daya a cikin halin hakan ba su imani ba shine ce wal jarada sai kuma aka suka musu da fari fari ta zo ga baki ɗaya duk abin da suke ci a garin nan fari ta cinye wannan abin su ma suka yi sati a haka duk abin da ka shuka in za ka ci fari sai zo cinye wannan shi ma sai da suka yi sati ɗaya a haka tun daga asabar zuwa wata asabar ɗin nan ma suka zo gurin annan musa suna ta kuka sai ta kuka ai addu'a a janye mana wannan abu a janye mana wannan abu za mu imani za mu saki banu isra'ila shikenan aka saki wannan abu aka bar su wata ɗaya a gani za su yi imanin ba su yi imani ba wani kummala sai aka suka musu kuma da wasu irin kwaduka kamar sari yuni kamar kwarkwata su kuma ta zo duk abin duk abin da wayannan farin suka ci su kuma wannan kwaduka sai su kuma sai su kace su cinye shi su ma suka yi sati a haka suka zo gurin annabi Musa nan ma suna neman kamun kafa ai musu addu'a a janye aka janye ba su imani ba wadda fadi'a ubangiji kuma aka suka musu kwaduna idan ka je in mutum ya je ɗauke abinci zai ci yana ɗauka zai ci sai kwaɗo ya faɗa ciki idan ka buɗe baki kana magana sai kwaɗo tsalle faɗa bakin ka ɗauko kayar kan ka rufe bakin wani ya kuma faɗawa ka je gida ka kwanta kana bacci sai ga kwaɗi a cikin mayafi ka buɗe ƙuranda za ka sha ruwa kwaɗi in famfo ne kwaɗi komai aka jarabe su da kwaɗi nan ma suka zo suka kamun kafa da annan musa aka ɗauke musu wadama sai kuma allah ya jarabe su da jini duk abin da suka ɗauko za su ci ko ba su da sai ga zama jini a to da sai ga su kuma banu isra'ila gidansu babu haka sai su tafi gidan banu isra'ila sai dan Allah ku dan san mana ruwa za mu sha idan sun je sai sun ebo ruwan za su sha in yana hannun banu isra'ila ruwa kana karɓa shi jibbi zai sha sai ruwan ya zama jini to sai ba ka sai samu jibbi sai ce da Allah ebo ruwan a bakinka ku dura min shi a bakina idan ya eko ruwan a bakinsa sai kan bakinsa ya masa kisa zai dura masa ruwan yana shika bakin kibdi sai ruwan ya zama jini bala'in nan nan ma suka zo gurin annan musa a ya addu'a in an yaye mana za mu imani aka ɗauke aka bar su wata ɗaya suka koma kan kafircin su to shine Allah ya ce ayatun mufassalatin ayoyi ababan rarraba duk wannan abin aka jarrabe su da shi fastakbaru amma suka tsaya kan girman kai kai kafiri fastakbaru suka girman kai ga barin imani Allah ya ce wa kanu qaumun mujrimina wa'annan sun zamo mutane ne mujrimina masu laifi
ولما وقع عليهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عند عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنسلمن ولنرسلن معك بني إسرائيل
ولما وقع عليهم الرجز yayin da azaba ta afka musu ƙaru sai suka ce ya musa ya annan musa udu wala na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bi ma ahida indaka da abin da ubangiji ya alƙawari na yayi azaba ma'ana duk sanda aka wannan ba wai gaba ɗaya aka watsu musu ba dufa aka fara sako musu sai su je cewa annabi Musa ka roƙa mana ubangiji da abin da ya ma alƙawari na yayi ababa la in ka shafta anna idan aka yaye mana wannan ababa la numinanna laka zami imani da kai wal narsilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saka ma da bani isra'ila ku tafi ku tafi kasar sham ba su yi ba da aka sako musu jarabi suka faɗa haka bacin an yaye suka yi imani haka nan su wannan kamar kwarkwata din nan su ma haka haka nan kwadi haka nan jini duk ba su imani ba falan ma ka shafina nan shi za ka da falan ma ka shafina
فلما كتبنا عنهم الرجل إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون ya ce falon maka shafina yayin da muka yaye musu azabar ila ajalin zuwa wata mudda hun baliguhu wanda aka yanka musu izawun yanku suna sai gashi kuma suna warware alkawari duk abin da suka ce in an ɗauke musu za su imani an ɗauke musu kuma sai su yin imani abin da suka ce yi kenan
فانتقمنا منهم فأغرقناهم الجن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ubangiji ya ce fanta kamna minhum yace sai muka kama su asan ubangiji ubangiji zai raba da kai kai tage shegan takakka amma san da Allah ya kama ka kuma Allah shine almuntaqimu yace fanta kamna minhum muka kama su fa agaraqnahum fil yammi muka dulmiyar da su fil yammi a cikin ruwa shine baharul mil shine kogi wanda yake mai gishir gishiri ina suka ce wannan ruwan baharun ko shine ruwan da ya raba tsakanin afirka da nahiyar turawa suka ce to wannan ruwa shine ya to ya to ya gabas da ya gabas ya to da ya zo daidai wajen masar sai wata ajiyarwa ta dan yanko ta faɗo cikin garin masar daga nan sai ta kwarinye kuma sai ta wajejen maliya to a wannan ruwan inda ya yanke su go cikin garin masar a wannan ruwan aka halakar da su wanda shi annan musa ya ebe ya ebe banu isra'ila ga baki ɗaya kuma suka fice an ce sun kai su wajen dubu ɗari shida saboda sun haihafa sun haihafa suka fita da izinin allah shi kuma nan shi kuma shi kuma sai mala'ika ubangiji ya sa mala'ika jibrilu da daddare suka fita ubangiji ya sa mala'ika jibril ya zo gidajen kibdawa ya dinga yayyanka bayansu aka dinga kakkashe su jibril duk ya sa aka kakkashe su da safe sai ga duk bayansu sun mun mutu wannan ya sa da safe sai suka shagala da buddin ne matancinsu ba su amkar da su banu isra'ila ba sai can annan musa yi nisa da jama'a sa ah wai na banu isra'ila ne ai sun fita wani labari ya zo fir'aun ya haɗa rundunar sama da mutum miliyan ɗaya ya ce a bisu annon musa kuma ya fita ana tafiya sai aka je gaban ruwa yusuf annabi yusuf yana gaba ya ce wannan inna la mudrakuna lalle kan an riske mu baya ga fir'aun ya to da tashin hankalin nan nasa an san kuma ya to abin da zai gaba kuma ga ruwa to anan ne ubangiji ya umarni kuma da annan musa da ya bigi wannan sandan nasu da ruwa da ya bigi wannan ruwan da sandansa yana buga kuma ruwa sai ya cece gida goma sha biyu an sani ayan annabi yaquba ai su su goma sha biyu ne ko annabi yusufu da su binyamin da sauran yan uwansu to kowanne akwai akwai gidansa haka haka kowanne suka dinga bi cikin kowanne sun san dangin su haka suka dinga cece wannan ruwa suna wucewa suna gama shiga fir'auna shi ma kuma yana tuwa ya hau kan wani doki yana kan doki ubangiji ya turo jibrilu ya hau kan godiya ya tsaya a gaban dokin nasa doki kuma ya godiya sai ya kanta kawai ga dokinsa sai cin kwada shi ya cikin ruwan duk jama'a suka bi shi suna fita fir'auna da mutanensa sun je tsakiyar ruwa ubangiji ya umarni ruwan nan kuma ya haɗi kenan aka halakar da su Allah ya ce fa agar naqul muka rutsar da su fil yammi a cikin teku a cikin ruwa da annahu saboda sabon cewa su an kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu wa kanu an hadafili sirraf kana gabarin ayoyin namu na'am
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل
Na'am, Ubangiji ce wa a warasun laƙawar ladina kanu su ba funa, sai muka gadawa da mutanen nan da suka kasance ana bautar da su, ana rawar da su su ne bani Isra'ila, muka gadon musu da masharik da mahudar rana da mafaɗar rana ita ce Sham, allati barakna fiya wadda muka yi albarka a cikinta aka gada musu kuma gashi nan watan makalmata rabbi kalmar ubangijin ko wadda take kyakkyawa ta cika ala bani isra'ila absabanu isra'ila bima sabaru saboda sababin hakurin su hakurin da suka yi sai Allah kuma yazo ya halakan musu da fir'auna kuma yazo ubangiji ya gada musu kasar gabaki daya wadan marna ma kane sana'u sana'u fir'aun ubangiji ya ce muka halakar da abin da fir'aunu yake ai fir'aunu yake aikata wa qaumuhu da mutanansa wa ma kanu ya arsul da abin da suke dauka na gine-gine duk muka halakar da wannan na'am
إذا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان na'am وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنهم قوم تجهلون Allah ya ce wa jawazna bi bani isra'ila al-bahara muka ƙetare ruwa da banu isra'ila muka ƙetarar da su ruwa fa'atau ala qaumin sai suka shuɗe ga wasu mutane akufuna ala asnamin lahu sun luzumta absa wasu gumakansu suna ta bautar gumaka banu isra'ila bayan abin da Allah ya muku ubangiji ya halakan muku da fir'auna ya ya fifita ku a kansu wai kuma sun zo sun go suna bautar gumaka suka ce kalu ya Musa ya annan Musa ji Allah na ilaha mu ma ka bamu wani Allah ka sanya mana wani Allah kama lahum alaha kamar da mu ga wayannan suna da Allah mu ma ka sanya musu a yanzu banda Allah da tsetseretar da ku daga sharrin fir'auna fir'auna yana azabtar da ku yana muku kaza ubangiji ya tseratar da ku ku zo kuma suna bautar gumaka ku zo kuma ku faɗa haka duk irin abin nan da Allah ya musu amma kuma suka mushin ya ci da butulci har yau ku ga sanan kan butulci haka suka ce qala innakum qaumun tajharun yace ku dai mutane ne wallahi da kuke jahilci yanzu ni'imar da Allah ya muku amma ku muƙabala da ita da butulci ubangiji ya tsiratar da ku daga shirin to yanzu kuma abin da za ku yi Allah kenan inna haula'i inna haula'i mutabbarun ma wufi wa ba'un ma kanu ya'malun yace haƙiƙa waɗannan mahun fihi abin da suke cikinsa abu ne wanda yake halakakke wa batilin ma kanu ya'malu abin da suke aikata kuma batilin abu ne shi ma ɓatacce
قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين a gairar lahi abjikun ilahan yanzu wani Allah zan nema muku ubangiji shirku fa kenan kafirci fa kenan yanzu wani Allah zan nema muku ubangiji ku dinga bautawa wa huwa faddalakum bayan ubangiji kuma ya fifita ku ku tuna abin da ubangiji ya muku ya tsirata ku daga sharrin fir'auna ya yi muku kaza ya tsiratar da ku ruwa ga ya sauko muku da mannu ya san muku da salwa ya fifita ku akan mutanen zamanin nan duk ubangiji ya muku na wo fabbarkun ala shi ne fa fifita ku alal alamin absa talikai na'am وإذا أنجيناكم إلى أو يكونكم العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم alhamdulillah ya ce ku tuna fa ku tuna fa yayin da ubangiji ya tseratar da ku daga fir'auna da mutanensa ya sumunakum suna ɗanɗana muku mummunar azaban nan yanzu kuma ku zo ku ce za ku wannan butulci yuqattiluna abnaukum a halin suna karkashe ayayanku wa yasayuna nisafu suna wanzar da matanku wa fi zalukum yace a cikin wannan tsere tseratewar da aka yi muku ko ku azaba bala'un akwai jarraba azimin daga ubangijinku jarraba azimin mai girma min rabbikun daga ubangijinku layi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم
ووعدنا منك ثلاثين ليلة وأتمنا وأتممناها بعدل فتم ميقات ربهم أربعين ليلة وقال مهدي عبدي هارون اخلفني قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين نعم wato bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halakar da ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi musa yake faɗa yake cewa ubangiji ya yi wa banu isra'ila alkawari cewa idan ya halakar da fir'auna to ubangiji zai zo musu da littafi daga allah wanda a cikin littafin nan akwai bayanin komai a ciki duk abin da ya dace su yi shi abin da ya wajaba a gare su akwai su a cikin wannan littafin duk abin kuma da ya kamata su nisance shi akwai shi a cikin wannan littafin akwai shiryar su akwai jin kansu a cikin littafi to ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya halakar da fir'auna to shine sai ubangiji yake cewa adna musa salasina laylatan muka yi wa annabi musa alƙawarin dare talatin ma'ana kwana talatin cewa za mu yi zance da shi inda intiha'iya yayin tikewar wa'annan kwanaki wato kwana talatin din nan na cewa ubangiji ya umarce shi da yi azuminta shi ne azumin watan zulƙida fasamaha annabi musa ya azumci wannan kwanaki na kwana talatin kuma an san azumi ba fa azumi ne wanda in an ɗauka wai da magariba za ka ci abinci ba azumi ne idan ka ɗauke shi ba ci ba sha wusali ne ai sai da kwana talatin bai ci ba bai sha ba ai wusali ne wannan sai annabawa isa wani abin sai annabawa e ai misali ne sai da ya kwana talatin yayin da ya cika kwana talatin ƙarshen zulƙida kenan to sai dole baki zai samu tagayyuri to shi kuma ubangiji wannan tagayyurin na bakin yake so yanzu kai da kake azumi wannan tsan tsamin da baci bacin da badakin keke shi mala'iku suke so shi Allah yake so shi yasa yake faɗa cin hadisi la khaluqu famis sa'im a yadi inda Allah min rihil miski wannan warin bakin da yake fitowa daga bakin mai azumi to a gurin Allah ya fi turaren almiski to dan haka annabi Musa alaihi salatu wassalam sai inkarin wannan tagayyurin na bakinsa fastaka sai dan sauki itace sai ya aswaki fa'amara wallahu bi ashiratin uhura don haka ubangiji sai umarce shi da ya ƙara wata goma ka kwana arba'in kenan sai da ya goma a cikin zulhaji kaga har ƙarshen zulhaji kenan to sai Allah ya ce wa'a tamamna ha bi ashirin sai mu cika masa ita bi ashirin da goma kwana goma shine daga cikin zulhaji fatamma miqatu rabbihi don haka lokacin alkawarin da zai yi zance da ubangijinsa ubangiji zai zantar da shi fatan masu ya cika arba'i na lailatan shi ne dare arba'in kenan wato kwana arba'in nam wa musa sai annan musa ya ce la'ahihi da ɗan uwansa haruna an sani ɗan uwansa ne amma shi haruna ma a shekaru yana game da annabin musa ai annaba haruna ya girma annabin musa amma kuma annaba haruna ya zo ya zama wazirin annabi musa to ai allah ne annabi musa ya zama shi ne farko shi aka fara bawa annabta ko daga baya ya roƙi ubangiji ya sanya annaba haruna da ya zama wazirinsa amma annaba haruna ya girme shi amma kaga zancen musa ake to ai allah ne wa qala musa yace da a musa yace la akhihi da dan uwansa harun shine annaba haruna inda zahabihi yayin da zai tafi zuwa can dutsen ziris don dutsen ziris yana suna cewa sunan dutsen zabiya zai tafi can dutsen domin yi munajati da ubangiji ukhlifni fi qaumi yace ka zamo halifa na a cikin mutane na yace ga haruna wa aslih yace kuma ka gyara lamarinsu wala tattabi sabilan mufsidin kada ka bi tafarkin nan na masu barna ta hanyar ka dace da su akan sabu na'am
ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى سرقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين walamma ja a musa limiƙatina yayin da annabin musa ya zo limiƙatina ai ga lokacin nan da muka yi masa alkawari da za a yi zance a cikinsa wa kallama hurar buku don haka ubangijinsa ya zancar da shi shi ne na yake iki cakala a halin tafsir ma'abuta tafsiri suke cewa yayin da musa ya zo nan miƙaci inda zai zance da allah sai da ya tsarki tukunna ya yi wanka daman gashi ya azumi ya sanya tufafinsa masu kyau sannan ya zo nan dutsen ɗuri sina inda zai yi munajaci da ubangiji ubangiji sai saukan masa da wani girgiji girgijin ne zo lullube wannan dutsen aka kore kuma shedan da kadan inda yake kuma ya ga mala'iku a tsaitse a cikin iska ubangiji ya buɗe masa aka fito masa da al'arshi ya ga al'arshi ubangiji ya kusantar da shi zuwa ga nan to fa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu dan haka ubangiji sai ya zance da shi bila wasidatin ba tare da wasiɗa ba an sani shi alkalamu siffa ce ta Allah yawa yana daga cikin siffofi na Allah ko suna daga cikin ma'ani ko alkalamu ko da alqudratu da alkalamu da albasaru ko suna daga ko da as-sam'u suna daga cikin ma'ani to siffa ce wadda take ka'ima da zatin layi shi zancen ba wai ai farar da shi sai a lokacin ake zancen ba dama akwai siffar zancen to buɗe mar akai yawa dama akwai zancen shi yasa can a cikin ma'ana wuya sai ya ce bacin ya ce alkalamu siffa ta zance wajiba ce ga Allah sai kuma ya zo ce wa mutakallima ubangiji mai zance ne yawa bacin alkalamin siffarsa ce to kuma ubangiji mai siffantuwa ne da zancen ba wai a'a sai da aka zo ba a zancen kuma shi kenan ubangiji zai magana da shi ya ce ya musa ba a'a na ai ba haka bane shi ma zancen daɗin a yanzu ma akwai zancen ma'ana da'imin ubangiji mai siffantuwa ne da zancen buɗe masa haƙiƙanin siffar zancen allah aka yi ai an tambayi shehu tijjani game da wannan game da irin wannan makalama da ubangiji yake yi wa annabawa da kuma makalama wadda ta zo a cikin hadisin buhari wanda ake yi ga auliya'u wanda suka waliyan wannan al'umma kamar yadda zo cikin hadisi laqad kana biman ma baqa balaku rijalun yukallamuna hadisi imam buhari manzo Allah yake cewa a cikin wanda suka shude a cikin banu isra'ila akwai wa'inda ake zantar da su amma ba annabawa bane in ji manzon Allah manzo Allah ya ce in dai akwai su a cikin al'ummata ummar yana daga cikin su to aka tambayi shehu tijjani bambancin irin wannan zancen da ake wanda ba annabawa da kuma zancen annabawa a san shehu tijjani akwai ilimi akwai ilimi shehu tijjani wanda kasarsa ga baki dai sai da sallama masa gurin ilimi da ya tafi sai ya ce ai zancen da Allah yake wa annabawa siffar zancen ake budewa yawa yanzu annan Musa ubangiji ne siffa ce ka'imatin bizatin lahi ta alkalamu to ubangiji sai bude ta ga annabi musa ya ce ita shi kuma wannan kalamu da ya zo cikin wannan hadisi wanda ake wanda ba annaba ba wanda aka sai na umar yana daga cikinsu ya ce shi kuma wannan zancen na halku ne kamar ilhama ce zancen halku ne shi kuma annabi musa bude masa zancen aka yi shi sa ya ce wa kallama hu rabbuhu ubangijin sai ya zance da shi bila wasu ba tare da wasu ba kalaman sami'ahu min kulli jihatin ma'ana zancen ya ji ta kowace jiha ta ko'ina ya ji zancen wa ƙala rabbi arini da ya ga an buɗe masa zancen Allah ya ɗanɗani daɗin zancen Allah sai kuma ya ce ya rabbi arini ubangiji kuma ka nuna min zatin kamana da ka zancen kuma sai kuma ya nemi ubangiji ya nuna masa zatinsa an zur ilaika nima ka nuna min zatin ka an zur ilaika nima in duba zuwa gare ka kala ubangiji ya ce lan tarani ma'ana ba za ka iya samun ikon gani na ba eh ba za ka iya samun ikon gani na ba shi yasa su malaman tafsiri suke fara suke cewa nan da yanzu yake cewa lan tarani lan tarani roƙon da annabi Musa yi akan ganin Allah shi ya nuna ganin Allah ja'izi ne don kaga ai ya kori ga annabi a ce ya jajirci abin da yake ja'izi ga Allah ko wajibi ko abin da yake mustahili ai ya kori ga annabi balantana annabi Musa ai ya kori a ce ga wani abu wanda yake na ladabi na hadara a ce annabin Allah bai sani ba wannan ba zai yiwu ba to shi sa suka ce roƙon da yi da yake cewa yana so ya nemi ganin zatin Allah shi ya nuna cewa ganin Allah ja'izi ne tunda kaga hadisai sun zo akan haka musamman ganin ubangiji a alkiyama ko mu je dai zai bayani to saura ka yi ce ba za ka sami ikon ganina ba walakin sai dai unzur ilal jabali ka yi duba zuwa wannan dutse fa inis taqarra makanahu idan ya tabbata inda yake to fa saufa tarani da sannu za ka ganni falamma tajalla rabbuhu yayin da ubangijinsa ya yi tajalli ma'ana ya bayyana liljabal da wannan dutse shi ne ke cewa min nurihi daga hasken Allah gwargwadon rabin kamar ɗanya ko kuturuwa haka irin kamar ɗan yatsa ɗan ne tsitsi haka hasken ya tajalli kamar da cikin hadisin hakimu ja'alahu dakka kenan wannan dutsen gabaki dai sai zama abin cikewa ya zama kidda ka san gari ya cike ya zama ya daidaita da ƙasa wa harra musa sa'iƙa annan musa kuma sai ya faɗi magashiyan alayhi mana cikin hali kamar mai suma haka sai ya faɗi la haula mara a saboda gigitar abin da saboda ƙarfin tajallin nan na ubangiji yawa shi yasa shi kaga hadisai da yawa sun zo sun tabbatar da ganin Allah musamman alkiyama ko haka nan kuma ya zo hadisi tabbatar ganin Allah ma a mafarki tun a nan duniya kamar yadda zo cikin hadisin tabarani ko manzo Allah yake cewa na ga ubangiji na a surar yaro wanda yake matashi sannan kuma can kaga sahabbai suka tambayi shi ba suka ce hal nara rabbana yawmal qiyamati za mu ga ubangiji mu ran tashin alkiyama manzo Allah yace za mu gan shi kamar yadda ba kwa yin matsatsa gurin ganin wata ko kuma ganin rana yanzu in rana ta fito ai kowa nan yana ganin ta ko wani ba zai kare wani ba manzo Allah ya ce ko kowa zai ga Allah a cikin hadisin Imam al-Bukhari kuma manzo Allah yake bayanin sha'anin al-kiyama sai yake cewa a wannan yini ne za a ce man kana ya abudu shay'an falyattabi' duk wanda ya zama yana bauta wani abu ba Allah ba to yabi wannan abin masu bauta wa wuta su bi wuta masu bauta wa rana su bi rana masu bauta wa menene su bi wannan sai ya zama kowa masu bauta shedan su bi shedan ya za su cikin wuta masu bauta wa itatuwa su bi wannan itatuwan su za cikin wuta masu ganin wasu Allah su bi wannan kora su cikin wuta to shikenan irin masu bauta kafirai su za cikin wuta maza Allah ya ce to ba wanda zai tsoro daga cikin wannan al'umar sai muminanta sai kuma munafukanta a cikin nassin hadisin na Imam al-Bukhari manzo Allah ya ce fa jaa rabbuna ko jaa Allahu au kuma qala salatu wasallam sai ubangiji ya zo Allah sai ya zo da kansa na tambayi shi akan wannan hadisin ina jin shi ne kusan karshen muhadabin ma da muke da shi akan sha'anin ilimi sai shi yake cewa ai tajalli ne yawa tajalli ne ubangijin ne zai tajalli a lokacin amma hakikar saban da sai ya riski hakikar ubangiji sai wanda Allah ya buɗa Allah ya so to idan ubangiji ya zo shikenan su munafikan su ce a'a in ya ce ni ne Allah sai ce amu ba kai ne Allah mu ba muna nan har Allah ya zo ya same mu haka ya zo cikin hadisi to kaga ganin Allah a kiyama wannan ya zo a nan kuma duniya ja'izi ne tun daga annan Musa har ya yi roƙo da ya ga Ubangiji falamma shi yasa suka ce to ya zance da Ubangiji ba zancen Allah kuma an sani ba harafi ba ne ba irin zancen abin halitta ba ne shi yasa ko alkur'ani alkur'ani ai zancen Allah ne ko to abinda malamai suka ce yana yin dilala ne ga zancen ubangiji shehu tijjani radiyallahu ta'ala an saboda yalwasu a cikin ilimi ya ce a'a shi wannan alkur'ani almatulu wanda muke karanta na takarda yana dilala ne zuwa madululati kalamin lahi yana dilala ne akan abin da zancen Allah yake dilala a kansa munan zancen mu harafi ne shi ko zancen Allah ba harafi ba ne abu ne wanda yake azali kai yanzu in kai shiru shi kiran baka karatun in ka manta ka manta shi ko zancen da'iman ka'imi ne siffar zancen ka'ima ce da zatin ubangiji shi yasa kaga harisu bin hishami da ya tambayi manzon Allah yake cewa ya rasulullahi kaifa ya cikal wahayi yaya wahayi yake zuma manzo Allah yace ahyani ahyanan wani lokaci yana zo wa ƙarar ƙararrawa kamar ka buga ƙararrawa za ka ji ƙar ko kuma zubar ƙararrawa shar ya ce hakan zance ubangiji yana zubo mu yana zubo mu a neman ta jalli ga zancen sai ya ce huwa a shadduhu alayya manzala ya ce wani shi ne fi tsani a gare ni shi ne sai da ta take cewa in zance na zo manzala a cikin irin wannan yanayi sai wa inna wulayar tafassadu arkan manzo Allah zai dinga tsatsafar da gunyi ko da dukkan yin da ake ta ce wa inna jabina hula ya tafassa da arka idin ga ɗaɗɗafar da gumi ta ce wani lokacin kuma mala'ika ne zai zumu a siffar mutum sai zancar da ni zancen Allah ya ce Allah ce kaza Allah ce kaza Allah ce kaza to da aka shi zancen siffa ce ai ta Allah zancen na'am to mu je falan ma a fada yayin da annabi Musa kuma ya faɗaka daga wannan sa'akudin da ƙala sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tubti ilaika ina tuba zuwa gare ka daga tambayar abin da ba umarce ni da in roƙa ba wa ana awwal mu'mini ni ne farkon mu'minai na cikin cikin a cikin zamani na
قال يا موسى إني استبيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك
shi sa hadara Allah tana buƙatar ladabi yawwa hadarar ubangiji zai kita ka zalika awsaful amili da annahu ka awsafi min duna farkin wala mai zi yin ladabi ga hadarar manzon Allah shi ladabi ga hadarar Allah to dan haka dole mutum ya ladabi ga hadarar ubangiji kaga dubi nan abin da ya samu ga annabi Musa nazancen ubangiji da aka bude masa shi sa shi sa shi ubangiji ubangiji a kowane hali ubangiji baya so a taran ya shi da wani yawwa baya so a taran ya shi da wani ubangiji shi shi kadai ne shi shi kadai ne shi sa kuskure ne kuskure ne mutum ya dauki wani abu ya ce masa Allah ne wannan kafirci ne kafirci ne ka dauki wani abu ko wani mutum ka ce masa Allah wannan ba inda aka ce ai haka eh wannan kafirci ne ka dauki wani abu ka ce masa ka ce masa Allah ka dangana masa Allah kamar nasara kaga da suka dangana suka dangana uluhiyya ga annabi Isa kaga wannan sai ya halakar da su shine suka halaka to duk inda martaba ta kai martaba to baka daukan allantaka ka raba wannan martaba shi yasa shugaba sallallahu alaihi wasallama ba sunan da yake so irin Abdullahi ya bayyana Abdullahi da wannan siffata kuma shine hakikanin girman abdullahi babu wanda ya sunkuya wa Allah kamar manzon Allah sai shi sa shine hakikanin abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yasa kada shi sa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anu yake cewa wal insanu mahama allati martabatuhu fa huwa mazharu shi mutum duk inda martabarsa ta kai mazhari ne duk abin kuma da yake mazhari wata ran zai mutu a daina ganin sa inji shi Ibrahim ya ce duk mutum idan ka ganshi mazahari ne wata kuma zai mutu za a je a rufe shi a daina ganin sa Allah shi ne hakika shi ne mutabbaci to don haka don haka shi sa ka wa shi da annan laha la rabba gairu wannan shine aqida maulamu shawal islam yawa kuma to don haka mu wanda yake mabiya shehu ya zama irin abin da muga maulamu shehul islam yana kansa to ya dace mu tsaya akan nan kowa ya san shehu radiyallahu ta'ala yana cewa wasani ilahi nafsiyar dahara la'ura amil ila ma laysa fi shar'i ja'iza yana cewa Allah ya tsare ni ba za ka taba gani na na kaucewa shari'a ba inji shehul islam ita ba za ka taba gani na na kaucewa shari'a ba da saboda haka idan kaga wanda yake bin sa ya kauce shara to ba da gurin sa ya koya ba ko ai ba da gurin sa yau shi dai abin da yace Allah ya tsiri ba za ka taba gani na sabawa abin da ya kauce shi shari'a ba yace samiri kitabul lahi fil layli taliya ni abin hirata da'iman wannan alqur'ani da nake karantawa eh shine abin hirana yace alqur'ani na'am to mu je ka ja ko kala ubangiji ya ce ya musa ya annan musa in nistafaituka ni na zaɓe ka alan nasi akan mutanen zamaninka bi risalati da aikina wa bi kalami haka nan ubangiji ya ce na zaɓe ka bi kalami da zance na zantar da kai da nayi fa huzma tuka Allah ya ce ka ruki abin da na zo maka da shi ya ce min alfazar na fadala fadala ce ka riki abin da na baka na fifita ka da shi wa kun ka zamo mina shakirina daga masu godewa da ni'imomin da nema na'am
فخذها بقوة وأمر قومك يعبدوا بأحسنها
ya ce waka tabna lahu ubangiji ya ce muka rubuta masa fil alwahi a cikin allunan attaura min kulli shay'in muka rubuta masa daga bayanin komai da ake bukatuwa gare shi a cikin addini mau'izatan gashi kuma wa'azi wa tafsilan gashi kuma mai bayani li kulli shay'in ga komai fahuzha Allah ya ce ka rike ta mana ita a taura duk wacin da ƙarfi da ƙoƙari da aiki da ita ka rike wannan a taura ta Allah ya ga annabi Musa sun ce ubangiji ya a ranar alhamis ne bayan cikin kwana goma ga azumin nan ubangiji ya zantar da shi a ranar juma'a kuma ubangiji kuma ya bashi a taura wa murwa qaumaka yace ka umarci mutanenka ya huzu su yi riko bi ahsaniha da rafi kyau daga cikinta ma'ana abin da yake ihtiyadi su yi riko daga cikinta kamar a cikin attaura akwai inda aka ce idan mutum ya ma abu karama akwai kuma inda aka umarni da haƙuri to ɗauki abin da yake a hawaɗu shi ne haƙurin akwai inda aka ce idan an ba abu karama ko kai haƙuri kai riko abin da yake mafi haƙuri ko kuma da aka saniya kai riko da abu wanda yake mafi kyau ita ce a taura sa'uri kum daral fasikin Allah ya ce da in ba ku imani ba a ci gabanin isra'ila idan ba ku riƙi abin da aka baku ba to da sannu zan nuna muku gidajen fasikai gidan fasikai wato kafirai shine fir'auna da mutanensa da sannu zan nuna muku gida zan nuna muku gidansu domin ku yi wa'azi ku ga irin yadda suka zo suka yi mulki kuma ubangiji ya zo tafi da su ga baki ɗayansu na'am shi ne kaga wani an ce yake tambaya yake tambayo na ta a cikin fira tafsir ya kawo shi yake tambaya wani akan cewa an ce komai akwai a cikin alkur'ani to shi yana so ya ga ina ina ne inda aka faɗi faransa a cikin alkur'ani sai ce sa'uri kun daral fasiqin sai karanta masa wannan aya na'am
سأصل عن آياتي الذين يتكبرون بالأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها
can da ya ce ya guzu bi ahsaniha yana zuwa bil ahwadi minha ko kuma cewa su bar abin da yake rukusa su riƙo da abin da yake a ba'imu shi ne a hasani haɗin ɗin malamai sun yi magana akan haka sa'as rufa ayati ubangiji yake cewa da sannu zan juyar da wa'annai allah ya takabbaru na wanda suke girman kai filar da a cikin ƙasa da gaira haƙƙin ba tare da gaskiya ba da sannu zan juyar da su gabarin ayoyina ayoyina ba za su fahimci ayoyina ba ubangiji ce ba za su fahimci ayoyina ba in sun ga gaskiya ba za su gane ta ba wa in yaro kulla ayatin idan suka ga dukkanin wata aya la yuminu biha ba za su la yuminu biha ba za su imani da ita ba duk abin da za su gani na aya ba za su yi imani da ita ba wa in yaro sabilar rushdi idan sai ga tafarki na shari'a na shari'a la yattakhuzuhu sabila ba ta rukansa sabilan tafarki wanda za su bi alqur'ani ne duk da cewa ana magana akan banu isra'ila duk gejinsa ya dawo hammuna inda alqur'ani namu ne kada ka zama irin banu